إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المستمعون الكرام التوحيد أعظم ما تزكو به النفس ولا يتحقق إلا بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله وهو معنى الشهادة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم ومن حقق التوحيد زالت كروبه ونال رضا ربه وقبلت أعماله وضعفت أجوره وكانت حياته طيبة وغفرت ذنوبه ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا نعمة أعظم من نعمة الدين والثبات عليه والله تبارك وتعالى أوهى لرسله أنه إن وقع منهم إن وقع منهم شرك حبدت أعمالهم فكيف بغيرهم قال الله عز وجل ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولذا كاف إبراهيم عليه السلام من الشرك فدعا ربه وهو يبني القابة فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذا كان الخليل يخشى على نفسه الشرك فغيره أولى عباد الله ويعقوب عليه السلام وهو في نزع الروح يسأل أبناءه عن توحيدهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من دون الله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل جارية صغيرة أين الله قالت في السماء قال ايتقى فإنها مؤمنة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال ابن القيم رحمه الله والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه إذا عرف المخلوق ربه اطمأنت اطمأنت إليه نفسه وسكن إليه قلبه ومن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح وأقوى وأكمل الناس عبودية المؤزم لله المتعبد له بجميع أسمائه وصفاته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم عباد الله وجميع من في السماوات ومن في الأرض ينزهون الله عن كل عيب عن كل عيب ونقص قال الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وكلهم يسجد له قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون له سبحانه الخلق والأمر الخلق والأمر وحده أتقن ما صنع وأبدأ ما خلق وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والحكم حكمه ولا يشركه في ذلك ولا يشركه في ذلك أحد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه حي لا يموت جميع الخلق تحت قهره وقبضته وقبضته يميتهم ويهويهم ويضحكهم ويبكيهم ويغنيهم ويفقرهم ويصورهم في الأرحام كيف يشاء قال الله تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو عاقض بناصيتها يدبرها كيف شاء وقلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف شاء ونواسيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره لا ينازئه منازئ ولا يغلبه غالب لو أن الأمة اجتمعت لتضر أحدا والله لم يكتب ذلك لم يضره أحد ولو اجتمعوا على نفعه والله لم يرد ذلك لم ينفعه أحد لا راد لعذابه إن نزل ولا رافع له إن حل سواه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون قائم بنفسه مستغن عن خلقه محيمن عليهم جميعا مفاتيح الغيب عنده لا يعلمها إلا هو وأخفى علمها حتى عن الملائكة فلا يعلمون من سيموت غدا أو ما, أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون ملك يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع أوامره متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ومن جملة شؤونه أن يفرج ال... أن يفرج كربا ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة قال عن نفسه وما كنا عن الخلق غافلين عباد الله علمه وسع كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بإذنه لا تخفى عليه خافية استوى عنده السر والعلانية قال سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار يسمع أصوات المخلوقين وهو على عرشه قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير رواه أحمد عباد الله أفعال العباد في ظلمة الليل البحيم لا تخفى عليه قال جل شأنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يرى وهو فوق سماواته دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في ليلة زلماء قيم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من قلبه رواه مسلم واسع الجود يعطي قبل السؤال وبعده وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن لم يسأله يغضب عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وما بكم من نعمة فمن الله غني عن جميع خلقه وكل شيء مفتقر إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه علي كبير الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى وقد وسع الكرسي السماوات والأرض والسماوات السبع في الكرسي كالدراهم سبعة ألقيت في ترس والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين زهري فلات فلات من الأرض وعرشه أعظم مخلوقاته وتحت العرش بهر ويحمل العرش ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وربنا مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهو مستغن عن العرش وما دونه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء ويدرك الأبصار والأبصار لا تدركه وقدرته شملت جميع مخلوقاته وهي ضعيفة عنده وإن قال تعالى فوق ما يصفه الواصفون ويمدهه المادحون لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل عرف الرسل ربهم فأكثروا فأكثروا له التزلل والتعبد والخضوع فكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وإبراهيم عليه السلام أواه لربه منيب ومن سلك نهج الأنبياء نال السعادة والرخاء قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون عباد الله وأصلي وأسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيتي كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يوم مسلمي إنا مقوسية دني كينا رجل صورا الله fiyayyen wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa ita ce wasiyar tsoron Allah. Allah ka azurta mu da jin tsoronka. ‘Yan uwa musulmai, hudubarmu ta tattaru ne akan ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala, kaɗaita shi wurin bauta. Duk duniya, Allah ya halici duniyar da abin da ke cikinta, ya turo annabawa da manzanni. don su kaɗai don su karantar da mu kaɗaitaka na Allah wanda bai san Allah ba baya girmama Allah wajibi ne al'umma musulmi kullum a rika karanta musu tauhidi su san wai wane ne suke bauta mishi ya cancanci a bauta mishi sannan girman Allah subhanahu wata'ala idan ya shiga cikin zukatarmu to babu yadda za a yi musaba mishi idan kasancewa Allah yana kallonka kawai an karanta ma ne Allah yana kallonka baka sanya Allah yake ba wanda ya san Allah yayin da zai saba wa Allah ya san Allah yana kallon shi to sai kaga ya nisanci saba wa Allah shi yasa da talakawa za a karantar da su Allah subhanahu wata'ala su san girman Allah da ba su yi hasadan wani wanda Allah ya bashi wani abu na duniya ba duk wanda Allah ya girmama shi ya baka addinin musulunci ya nufe ka da sanin Allah to an gama maka komai duk wanda kaga ya maka wani abu ko ya baka wani abu ko ya hana ka wani abu ka san Allah yake kaddarawa duk wanda ka ganshi da wani abu ka san Allah ya bashi kai da Allah bai baka ba ka san ya hana ka saboda wata hikima don me zaka ji kyashi ko kai kushi da wani da wanda yake da wadata ya san girman Allah ya san yazo duniya nan ba komai tare da shi Allah ya azurta shi da bai yi rowa da dukiyarsa ba don taimakon addini da ya tausaya wa talakawa saboda ai ba dabararsa ba ba wayonsa ba kuma yana raye an karanta da shi ayoyi daban-daban ya gani ga wani da dukiyan wata ran sai Allah ya mai da shi karkashin wanda ya zauna karkashinsa da direbanka ne da masinjanka ne da ɗan gidanka ne in ka kira zai zo sai ya ma komai in Allah ya ga dama sai a yi juyin waina sai ya mai da kai irin wannan matsayin gobe ya zama kai ne kuma ɗan gidan wanda da shi ne mai gidanka yau ka zama kai ne mai gidansa Allah yana yin wannan da masu mulki za su gane cikin mulkin da suke da shi ɗan kaɗan ne Allah ya ba su shi da ke da mulkin sammai da ƙasai Allah subhanahu wa ta'ala da ka san yadda yake tsakanin daga nan zuwa sama tafiyar shekara ɗari biyar ne tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta uku zuwa ta hudu tafiyan shekara ɗari biyar ta hudu zuwa ta biyar ɗari biyar ta shida zuwa ta bakwai shekara ɗari biyar tsakanin sama ta bakwai zuwa al'arshin Allah shekara ɗari biyar tsakanin al'arshin Allah zuwa ainihin wato ruwa da ke al'arshi ke kansa ma'ana tsakanin kursiyu tsakanin sama ta bakwai zuwa kursiyun Allah ina ne kursiyu inda Allah subhanahu wata'ala ke sanya kafafunsa ya yake shi ya sani ba kai saka siffanta shi ba duk yadda ka siffanta shi ba haka yake ba tsakanin sama ta bakwai zuwa wannan ruwan wa kana arshuhu alal ma'a al'arshin sana kan ruwa shekara 500 tsakanin ainihin wato al'arshin tafiyan ainihin wato da ke tsakaninsa da wato al'arshi tsakanin karuwan wasu malamai suka ce shi ma tafiya shekara ɗari biyar. sannan Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a kan al'arshinsa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala hadisin manzon Allah ya inganta tsakanin fatan kunnen mala'ikan zuwa kafaɗansa tafiyan shekara ɗari bakwai. Allah maɗaukakin sarki suna ɗauke da al'arshinsa yana kan al'arshin ya daidaita yana kallon duk wanda ke ƙasa hatta tururuwa da ke kan baƙin dutse cikin duhun dare Allah yana kallo ya sa abin da ke ciki ta ya za ka ɓoye wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala nan da yake da wannan siffa ba wanda yake da siffar al'arshin ma Allah ya wadatu gabarin al'arshin in ya ga dama babu al'arshin kuma zai wadatu a haka saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da girman da ya kamata a rika karantar da mu ya yake wane ne shi don ka ƙara jin tsoronsa kasancewa sannan gyangyaɗi baya ɗaukan na bacci duk abin da kuke aikatawa yana kallo saboda haka in Allah ya baka mulki aka ce ka ji tsoron Allah to wannan Allah ne da ake siffanta ma shi ka ji tsoronsa in Allah ya baka dukiya ka ji tsoronsa in Allah ya barka da talauci ka ji tsoronsa saboda haka tauhidin nan shine mafi girma mafi tsarkin abin da ke tsarkake zuciya tauhidin nan shine wanda ya hada alaka tsakaninmu muna bayin Allah mutane tauhidin nan shine ya hada alaka tsakanin bayin Allah hatta da mala'iku allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wadanda suke dauke da al'arshin nan duk irin girman su suna tasbihi game da godewa Allah har yanzu suna neman gafara ga wanda suka yi imani me ya hada mu da su imani wurin kadaitaka na Allah subhanahu wataala tsakanin mala'iku da dan adam akwai bambancin halitta tsakanin dan adam da aljani akwai bambancin halitta dube mu da dabbobi amma duk Allah sai ya hada mu akan tauhidi kadai taka na Allah saboda haka sanin tauhidi kamar da Sheikh Abdul Wahab yake cewa sanin Allah madaukakin sarki shine a gaba da sanin komai ka san Allah kafin ka iya sanin sallah da sauran ibadodi in baka san Allah ba shi yasa abin tausayi ne kaga wani har yana zagin Allah abin tausayi ne har wani a raba shi da wannan ubangiji mai girma mai daraja a hada shi da wani waliyi wai ya koma yana bautan waliyi abin tausayi ne a cewa musulmi ya koma kabari yake sunkuyawa yake sujada abin tausayi ne har wani musulmi ya zamanto ba wai sunayen Allah yake karantar da al'umma ba ba sunaye da sifofin Allah ba ba sunayen manzanni ba ba sunayen sahabban manzon Allah ba ba kokarin ka sanya sahabbai suke ba a'a ana kokarin a karantar da kai at-talili at-taga zuci ka san sahabban wani shehu tijani har ya zamanto comedy ya zamanto abin dariya kenan al'umma musulmi ku koma ku karantar da yadda Allah madaukakin sarki yake ku karantar da yaya annabawa suka rayu ku karantar yaya sahabban manzon Allah ya gwagwarmaya suka yi babu abin da ya fi girma da tsarkake ainihin wato zuciya kamar sanin Allah Allah jikan Dr. Ahmad Bamba yana cewa akwai wani lokaci da Allah yake karban addu'a ba sai ya zamanto lokacin da kai sallah ko ka tashi cikin dare kake addu'a ba a'a lokacin da zuciyarka ya ta'allaka da Allah subhanahu wata'ala ka zub da hawaye ko ka koma wa Allah ko ka ga wani abin tausayi lokacin zuciyarka ya koma zuwa ga Allah in kai addu'a a lokacin zuciyanka na wurin Allah Allah sai amsa ba ku ga kafirai ba da suna cikin jirgi wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din suna cikin jirgi sai suka shiga tsarkake Allah jirgi na tangal tangal a cikin ruwa abinda suke kira na shehinansu na gumakansu duk sun manta sun gane yanzu ba mai tsere da su a cikin ruwan nan saiwa sai Allah da'awullaha mukhlisina lahu din lokacin addinin Allah kade suke tsarkakewa sai Allah sai ya karbi addu'a su sai ya tsere da su falamma najahum ila albarri idza hum yushriku suna taka tudu sun tsira daga nan sai a ce kai wannan direban jirgi ya iya wannan falo yayi wani good landing Allah ne ya kontrolin jirgin Allah ne da ake kira a cikin sama ya kamata lokacin da ka taka ƙasa kuma ka gane Allah ne ya tsira da kai to amma sai ga sun koma wa wani Allah ya ku bayin Allah musulmi dole ya ci gaba da sanin Allah ya nemi ilimin tauhidi Allah subhanahu ta'ala yana ainihin wato yafe kowane irin laifi kamishi amma baya yafe laifin da ya karya tauhidi shine shirka in ka mutu kana shirka da Allah in ka je lahira ka ce Allah na tuba sai Allah ce ina walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar yani idha tabu fil akhirah wanda suka mutu suna kafirai suna shirka da Allah in suka tuba a lahira sai Allah ce is too late to cry when the head is cut off wurin tuban a duniya ne yayin da mutuwa ke zuwa maka kana magagin mutuwa in ka ce Allah na tuba sai Allah ce ba yanzu ba ba ku ga fir'auna ba ya ce shi Allah ne ya yi abin da yake so ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ku da wani abin bauta in ba ni ba yace kai ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi daukaka amma ran da Allah ya kama shi a cikin ruwa annabi Musa ya tsallake kogi shi kuma ya zo zai shiga wannan tekun ya ga hanya sai tsammanin mai bullewa ce ya shiga ruwan sai Allah ya sa aka haɗa ruwan ana haɗa ruwan sai fir'auna ya gane cewa yau dai zai mutu yana ganewa sai ce yau ɗin nan ya Allah na tuba ya Allah na musulunta ya Allah na bi na yadda da abin da annabi Musa ya zo da shi Allah ce al'ana wa kad asaita qabl yau ne zaka ce ka musulunta ba ma son tubanka ba ma son musuluncinka Allah ya ki karban tubansa hatta idza dakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin sai da yaga mutuwa sai ce yau ina cikin musulmi Allah ya ce ba ma son tubanka ya ku yan uwa musulmi mu yi ƙoƙarin gyara tsakaninmu da Allah tun kafin ranar mutuwa ta zo bana musan ba abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa babu abin da ke tsarkace zukata ya zamanto ya mai da mutum kusa da Allah subhanahu wata'ala kamar tauhidi ma'anarsa kafircewa duk wani Allah ka yadda babu abin bauta bisa cancanta sai Allah duk mutumin da ya kafircewa duk wani Allah dagut gumaka waliyai son zuciya ko ma menene kake bautansa ka bari ka kafirce mishi to a lokacin ka zamanto musulmi jininka ya haramta dukiyarka ta haramta ya zamanto hisabinka na wurin Allah subhanahu wataala duk wanda ya amince da tauhidi Allah yakan gusar da dukkan bakin ciki a cikin zuciyarsa ya sanya mishi yadda da ubangijinsa Allah ya karbi tubansa Allah ya rubanya mishi ayyukansa sannan rayuwarsa ta kasance rayuwa mai albarka a gafarta mishi zunubansa Allah ya sanya cikin aljanna babu bincike babu azaba babu wata ni'ima da ta kai ni'imar sanin addini kasan tauhidi Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga ainihin wato annabawa cewa in sun yi shirka da Allah dubi girman annabawa Allah ya ce in sun yi shirka da Allah duk Allah sai ya watsar da ayyukansu baki daya annabi Ibrahim alaihi salam yana gama ginin Kaaba sai ce ya Allah ina roƙonka ka nesantar da ni da ƴaƴana gabarin ainihin wato bautan gumaka annabi yaqub ya zo zai mutu kafin ya bar duniya sai da ya tara ƴaƴansa yana ce to akan me zan bar ku yau zan koma zuwa ga Allah me za ku bautawa bayan na koma zuwa ga Allah suka ce ya baba karka damu ka mutu ka koma zuwa ga Allah ka bar mu akan tauhidi za mu bautawa ubangijinka ubangijin iyayenka annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq ilahan wahida abin bauta guda daya yace alhamdulillah na tabbatar da yau zan bar duniya zuriya na suna kan addinin musulunci samu lokaci ka dinga koyawa ƴaƴanka tauhidi nuna mun sanin Allah subhanahu wataala annabi yusuf alaihi salam dab da karewar rayuwarsa yace ya Allah ka karbi raina ina mumini mai imani sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga wata baiwar Allah baiwa ce tana karkashin wani bawan Allah yace ya ke baiwar Allah ina Allah subhanahu wataala yake ta ce Allah yana sama tana cewa Allah yana sama sai manzon Allah ya ce ku ‘yanta ta ‘ya ce mu'mina a sai kenan in an tambaye ka yana Allah yake manzon Allah ya baka fasara yana sama kuma ya daidaita kan al'ashinsa yana ko'ina da iliminsa amma ina yake ya daidaita kan al'arshinsa saboda ka ya ku bayin Allah wajibi ne mu ƙara sanin Allah subhanahu wata'ala shi Allah babu wanda ya isa ya zamanto ya yi tarayya da shi cikin ainihin wato abin da yake wato umarni halitta gaba ɗaya ta ci umarni na shi shi ya kyauta ta halitta shi ya farar da ita duk wani halitta da ka gani ba a taɓa yin ta a baya an kwaikwayo ta a wurin wani ba daga gare shi suka faro sannan yana ƙaddara abin da za ka samu abinda zan samu abinda zai faru tun kafin a halicci duniya Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abinda zai faru da shekara dubu hamsin kafin a halicci duniya Allah ya riga ya kaddara me zai faru me zaka samu me zaka rasa ran da zaka zo da ran da zaka koma ya ku bayin Allah babu wanda ya isa ya juya abinda Allah madaukakin sarki ya umurni shike da iko akan komai shike kashewa shike rayawa in kaga wani cikin farin ciki da murna shi ya sanya shi in kaga wani yana kuka cikin bakin ciki shi ya sa shi shi yake wadatarwa shi ke talautarwa shi ke jujjuya bayinsa yadda ya ga dama shi ya sanya bayi a cikin mahaifan iyayensu tun suna ƙanana ya kaddara abin da zai kaddara babu wani dabba a bayan ƙasa face Allah yana riƙe da gashin goshinta saboda haka Allah madaukakin sarki yana jujjuya zukatan bayi bayan Allah zukatansu na ainihin tsakanin yatsu na Ubangiji yana juyawa yadda ya ga dama sannan gashin goshinsu na hannunsa zamani kuma ba na kowa ba ne nashi dai shi yasa kuskure ne ma ka ce muna wannan zamani Allah ya tsine wannan zamani in ka yi haka ka zagi Allah ya kai bawan Allah Allah ke da zamanin jujjuyawan zamanin na Allah ne sai dai wanda ke cikin zamanin in yayi ba daidai ba a mishi nasiha amma yau kaga ana sanyi gobe ana dari yau ana cikin talauci gobe ana cikin walwala Allah ya ce ba na canja muku halin da ku samu kanku na kirki sai in kuka canja da kanku kun tsokani Allah kun yi wa Allah laifi zaman lafiya kuma sai Allah ya jarrabe ku da rashin zaman lafiya in kun tuba kun dawo sai Allah ya ba ku zaman lafiya kenan idan ana ta'allaka ana ta'allaka rayukanmu da tunaninmu ga Allah sai mu zauna lafiya ciwon kai da ya same ka ina zan samu likita kuskure ne wa ya sama ciwon kan Allah fara tuna Allah ya Allah ka jarrabe ni da ciwon kai ka bani lafiya sannan kuma ya yadda in nemi magani sai kuma je nemi magani in na samu magani wa ya bani lafiya Allah shi yasa in zaka faɗi kuma sai ka kira sunan Allah in ka shiga cikin masifa ka kira sunan Allah to amma idan za ka faɗi ka shiga masifa sai ka kira sunan wani gausi ko wani mutum ka ba shi matsayin wa matsayin Allah ya ku bayin Allah wajibi ne mu san wannan mu yadda da wannan sai kaga ka shiga talauci ko ka kana kasuwa kudinka na raguwa kana samun asara ka tsaya zaɓe ka faɗi sai ka ce wallahi wane ya sa min hannu wane ne ya min kaza yanzu ina Allah ba Allah kenan ka yadda wani ne ke kawa ba Allah ba yadda da Allah koma wa Allah in ka samu karewan tattalin arziki koma ka roƙe shi sai ya karya maka sai ya ɗaura ka daga ainihin wato karaya babu wani wanda ya isa ya yi jayayya da shi da duk duniya za su haɗu su zamanto sun yi tarayya wurin su amfanar da kai akan abin da Allah bai kaddara zaka amfana ba ya kai bawan Allah baka iya amfanuwa da komai da duk duniya za su haɗu su cutar da kai in Allah bai kaddara zaka cutu ba baka iya samun cutuwa daga ko ina yana halittar abin da ya ga dama sannan kowa da ka sani a duniya gaba ɗaya shi yake roƙo in ka aikata komai ana tambayarka amma shi in ya aikata ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa kai haka Allah madaukakin sarki shine mai halitta akan komai ma'ana yana halacci akan komai da iliminsa ya san komai mabudan gaibi a hannunsa yake sannan ba wanda ya sani sai shi shi Allah hatta mala'ikan daukar rai bai san ran wanda zai dauka a yau ba sai an ce dauki ran wani sai ya dauka sannan bai san me zai faru ba a gobe babu wani wanda ya sani Allah madaukakin sarki shine yake umurni shi yake daukakawa shi yake ainihin wato kayarwa shine mai mulki shi yake jujjuya al'amura shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake daga daraja shi yake kare daraja shi yake bada umurni arziki gaba ɗaya a hannunsa yake shi ke da iko akan komai koma zuwa gare shi abinda ya ga dama zai kasance abinda bai so ba zai kasance ba kowa da ke rayuwa a sama da ƙasa shi yake roƙo kullum yana bayarwa yana hanawa kenan Allah madaukakin sarki shike yaye bakin ciki shike yaye damuwa shike karye wanda ainihin shike daura wanda ya kare shike wadata wanda ya wadata shike ainihin wato ansa addu'a shine wanda yake bayin Allah gaba ɗaya ya san da kowa ya san da kai shi yasa wani bawan Allah ya taso ya zo wurin sarkin garin su yana da bukatan ya roƙo zuwa ga sarki sai ya samu mai mataba sarki yana sallah ya tsaya ya ga mai mataba ya yi dogon ruku'i dogon sujada can da ya kai sujada bai taso ba sai ya juya ya ce ya Allah na gane sarki ma ya koma zuwa gare ka yana nema a wurinka daga yau ba ni ƙara roƙon kowa sai kai ya Allah sai ya koma shi ma sai ya kama sallah yana roƙon Allah da sarki ya ida da sallah sai kira fadawa ishe na ga kamar wani ya shigo ko ya gaya muku bukatarsa suka ce wallahi bai yi magana ba sarki ya ce a buɗe baitul mali a je a ɗauki dinari dubbai watakila wata bukata ta ya kawo shi ya kasa gaya mini ku kai mishi an ɗauki kuɗaɗen an kai mishi sai aka same shi yana sallah yana ruku'i yana sujada yana kuka yana Allah ban sake kai karan ka wurin kowa ya Allah na gane kai ne mai komai na gane sarki ma ya koma zuwa gare ka Allah na tuba ya dago yana sallama sai ya ga fadawa yace ku kuma fa suka ce mai martaba ne yace mu kawo maka wannan yana budewa sai ya ga dinari sai yace ba sarki bane ya bani Allah ne ya ƙara yin sujada na godiya ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki yana shirye biya mana bukata a kowane lokaci babu wata ƙwayar zarra da za ta motsa a bayan ƙasa face Allah yana sane da shi yadda ka san abin da ke ɓoye da abin da ke bayyane duk a wurinsa a fili shike Allah madaukakin sarki yana sanar da komai ya ku bayin Allah in mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yakan biya bukata yakan sauko saman duniya kowace rana irin sauko wanda ya dace da shi yayin da dare ya kai sulsi na karshe sai ce wa yake da bukata in biya mishi wa yake da damuwa in warware mishi alhalin kana bacci shi yasa manzon Allah tsirara mincin Allah tabbata gare shi ya ce idan bawan Allah zai kwanta ya yi alwala sai ya kwanta cikin bacci sai ya farka ko ya wani mafarki mummuna ko ko bacci ya ɗauke mishi bayan ya yi baccin sai ya tashi yana tashi sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar manzon Allah ya ce garanti duk roƙon da ya roƙa a lokacin Allah zai biya mishi manzo Allah ce da zai tashi ya sallah da sallansa a lokacin karbabbiya ce saboda haka ya ku bayin Allah muta'allaka mu koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah bukatunmu damuwarmu sai Allah ya warware mana shine mawadaci kowa na da bukata a wurinsa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa hatta Ahmad Bola Tinubu da kuke kallon shugabanku yana da bukata a wurin Allah je ka same shi ka gani kai ne kake tunanin in ka ganshi bukata ya kare shi yanzu ba ma wanda ya kai shi bukata a duniya kamar ya gama lafiya yana da kai tunanin ka bukatan kudi bukatan kaza a'a Allah yakan sanya wa kowa bukata sai kaga wanda kake kallon girman shi sai Allah ya sanya wani dan kankanin mutum da bai kai komai ba ya zama shi ko a duniya ba wanda ke tsaro sai wannan ya ku bayin Allah wanda ke wannan kai kuma ka zamanto shashasha ka koma wai kana roƙon wani ga Allah da baya bacci baya gangadi yana shirye ya biya bukata in baka roƙe shi ba sai ya fushi da kai dan adam in ka roƙe shi sai ya fushi Allah in baka roƙe shi ba ya fushi in ka yawaye ta zuwa wurin dan adam don bukata kana zuwa yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka gata ko gaisuwa kake zuwa sai ce ga maroƙin nan yana zuwa amma Allah madaukakin sarki yana so kullun ka kai bukata shi yasa yace ya ku mutane dukkanin ku mabukata ne zuwa gare ni ya ku bayin Allah kada mu bata lokaci mu dauke kayan mu a gaban kowa mu tattara mu hada imanin mu mu gyara zukatan mu mu koma zuwa ga Allah ka tashi ka gani kada ka ce barin jarraba dama abin haka yake ka dogara ne ga Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah idan muka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala muka roki Allah Allah madaukakin sarki yakan sanya ainihin wato bukatunmu sammai din nan guda bakwai da muka ce muku tsakanin wannan tafiya shekara 500 tsakanin wannan shekara 500 da za a dauki samman gaba daya guda bakwai a jefa a cikin kursiyu na Allah kai ka ce kaman ka samu dirhami kuɗi ƙwandala ƙwaya bakwai ka je kamar ganuwa na gari a ce akwai wani ganuwa babba da ya zamanto shi ne ya tsare garin gaba ɗaya sai ya zamanto ka jefa wannan sulalla ƙwara bakwai ana iya gane inda suke da za ka samu ainihin wato wani wuri da sojoji suke gadi suke tsare mafi tsaro mafi girma sai a ce an ɗauki wasu ƙarafuna ƙwara bakwai an jefa ba a sani ina suke to idan ka ɗauki sammai bakwan ka jefa al'arshi haka suke in ka ɗauki al'arshin kuma ka jefa ma'ana in ka ɗauki kursiyu in ka ɗauki sammai bakwai ka jefa a kursiyu haka za su zama inda za ka ɗauki kursiyun kuma ka jefa al'arshin Allah kaman ka ɗauki wani ƙarfe ne ka jefa a falalin daji je ka jeji falalan fili ka yi harbi da ƙarfe guda ɗaya a ce kuma ka zo ka neme shi a duniya ka san inda yake to haka in aka ɗauki kursiyun aka sanya a cikin al'arshin Allah ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan Allah ya yi wahayi ya ba da umarni duk wanda ke sama gaba ɗaya kowa sai ya suma kowa sai ya faɗi cikin tashin hankali mala'ika jibrilu ya faɗi mala'iku sun faɗi ba wanda zai fara farkawa sai mala'ika jibrilu ya zo yana tasbihi yana neman wani umarni ka bayar ya Allah annabi Musa alaihi salam ya yi magana da Allah da ya ji daɗin maganan Allah sai ce rabbi arini an zur ilayi ya Allah ina son ganka sai Allah ce ya Musa lantara ne ba za ka gani ba a duniya dai ba a gani na domin haske ne ya rufe Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah da aka ce kaga Allah ya ce ya zan ganshi haske ne da Allah subhanahu wata'ala zai bayyana fuskar sa da duk abin da ke duniya wani mai ido mai rai kowa sai ya kone amma ran tashin alkiyama fuskoki masu ni'ima za su galli Allah subhanahu wataala wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira Allah ka sanya mu cikin masu kallon Allah ganin Allah ya fi aljanna dadi annabi Musa Allah ya ce ba za ka ganni ba ya Musa kalli wannan dutse in kaga ya tsaya a matsayinsa da sanu za ka ganni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa lokacin da Allah zatin sai bayyana ga wannan dutse sai ga dutsen ya zama kaman gari rock manya manyan dutse ya zama kaman gari ina annabi Musa ya can ya suma lokacin da ya dawo cikin hankalin sai ce Allah na tuba ni ne farkon mai imani cewa wani ido baya iya ganin ka ya ku bayan Allah abin tausayi a cikin musulmi akwai wanda ke da ilimin cewa ya yadda ya yi imani shehu ibrahim kaulaha na ganin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi Musa bai ga Allah ba annabi Muhammad bai ga Allah ba wani zai ce irin wannan wa'azin ya kamata an daina shi ƙarya kake ba daina shi ba tun daga farkon duniya har ƙarshen ta tauhidi sai ana jaddadawa ba a yi wani lokaci ma irin wannan da ake zagin Allah a fili ba a samu waɗansu sun fito suna zagin sabon manzon Allah a fili wani ma ya zo yana tallan malamansa fiye da yadda ake nuna matsayin Allah duk abin da Allah ke yi wani ya ɗauka cewa wani shehi na iya yi kuma sannan a zauna lafiya ya ku bayan Allah ina kira ga maluma ku tashi a ƙara jaddada tauhidi a cikin zukata da yawa daga cikin al'ummarmu wallahi tallahi billahi akwai wanda inda yau za a ce a bashi mulkin Najeriya ga abin da zai yi na kafurci a yanka kaza a yi wa Allah shirka kaza saboda son duniyan zai iya bayarwa zai iya yadda ya yi in ya gara ma ya mutu yana kafiri shi yasa wani malami ke cewa duk wanda son duniya da son mulki ya shiga zuciyarsa baya iya tuba bai iya tuba tubansa yace mashayin giya ya fi shi don wanda ya sha giya yana iya farkawa ya dawo hankalinsa amma irin wa'annan ba su farkawa illa fi zulmatil lahad sai sun shiga kabari wanda duniya ya dame shi da mulki ya same ya dame shi ba zai iya barin nema ba sai ran da aka sanya shi a kabari in ya farka itacen kabari ya dawo da shi ce Allah na tuba ce ina kailati Allah ka raba mu da irin wannan ya ku bayin Allah kada ya zamanto neman duniya ya sa ka ka manta da Allah subhanahu wataala kada a ce ga wani abin da za a maka wai don samun kuɗi alhalin ya saba wa Allah ka yadda ku lura duk abin da zai kai ka aljanna annabi ya karanta da mu abu ne mai sauki in addu'a za a yi a ce ka karanta qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ayatul kursiyu kafa ɗaya ɗaya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kafa goma salatin annabi kafa goma in ka kiyaye wannan annabi na cewa duk wanda ke karanta ayatul kursiyu kowane rana ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa kenan abin da zai kai ka aljanna abubuwa ne masu sauki amma da ka je wurin miyagun malamai kana neman wani biyan bukata ko na mulki ko na dukiya ko kaza sai a ce aikin da wuya yake sai an kawo bakin kaza sai an yanka kaza sai an binne kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kai da ka gani ka san damfaran kai ke so ya kai bawan Allah ka tsira ka komo zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa wanda ya san Allah zai fi komawa ne zuwa ga Allah annabawan Allah da Allah ya sanar da su matsayin Allah sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa ibada ga Allah menene hikiman wannan karanta da tauhidin a yau menene hikiman wannan wa'azin meye hikiman wannan hudubar don mu ja hankali mu san Allah don mu koma zuwa gawa mu koma zuwa ga Allah da annabawa suka gane Allah da suka san Allah sai suka fi kowa tsoronsa da suka fi kowa ibada annabi dawo duk rana sai ya yi azumi yau gobe ya sha jibi ya yi haka yake throughout the year kenan a shekara yana azumin wata shida ya sha na wata shida manzon Allah yakan kwana yana sallah har sai da kafafunsa suka kumbura Aisha tace ya Rasulullah an gafarta maka me yasa kake wahalta kanka sai ya ce afala akunu abdan shakura bazan zama bawa mai godewa Allah ba duk da Allah ya gafarta min ya kamata in gode mishi ya ku bayin Allah duk da irin wannan kima duk da irin wannan daraja da Allah madaukakin sarki yake da shi amma sai ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi mutane ba su san girman Allah yadda ya kamata su san girman Allah to ya kamata su waye za su koya ma mutane sanin Allah da girmansa maluma don ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa'anda kawai suka san girman Allah suka fi kowa tsoron Allah su ne maluma shi yasa Allah da kansa yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ma'abuta ilimi sun san Allah sun san darajarsa sun san girmansa ba za su yi shiru ana sabawa Allah ba in Allah ya tashi kawo halaka da ainihin wato fitina sura ciki ba za a bar su ba sai sun tashi su ma sun kadaitar da Allah sun karantar Allah ka ba mu ikon ci gaba da karanta da al'umma tauhidin Allah Allah subhanahu wataala ka mana jagora Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka Allah ka zauna da Najeriya lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka yi jagoranci ga shugabanmu na Najeriya Allah ka sanya tsoron Allah a cikin zuciyarsa Allah ka bashi ikon yin adalci Allah ka taimake shi da mutanen kirki Allah ka farfado da tattalin arzikin Najeriya Allah ka ba su ikon tashi wahalhalun nan da suke da yawa abinda suke iya yi don a samu sauki Allah ka ba su ikon ɗaukar mataki abinda ba sa iyawa ya fi ƙarfinsu ya Allah bai fi ƙarfinka ba ya Allah muna kai ƙaran al'amari zuwa gare ka bayan ka suna cikin wani hali ana cikin tashin hankali ana cikin damuwa Allah ka warware mana Allah ka kawo mana zaman lafiya Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadak al-mu'minin Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin